أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الهزن إذا شئت سهلا وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم وبعد إن شاء الله وأن كراتمنا وأن لتافي نبيواني cikin sairul kalbi za mu tashi harfin ɗa'i. Ɗabibi ƙaribin hal sikami ya tasma'u, yi ƙabilini yomil muƙalfan mushaffa'u. A Shehu Radiyallahu Tano ya ce, ɗabibi ƙaribin hal sikami ya tasma'u, yi ƙabilini yomil muƙaffal mushaffa'u. Ɗabibi ƙaribin, ɗabibi likita na wanda yake warkar da ni, ƙaribin a kusa yake, shi ne manzan Allah sallallahu Alaihi Wasallam. hal sikamiya shin jinyoyi na tasma'u tana jin wannan magana da nake faɗa mata eh hal sikamiya shin jinyoyi na tasma'u tana jin wannan maganar yuqabilini yawmi shi wannan likitan nawa da nace dabibi qaribun shi wannan likitan nawa da yake mun magani shi na annabi sallallahu alaihi wasallam yake to yuqabilini yawmi yakan fuskanto ni shine yuqabilini yakan fuskanto ni ya kalle ni gaba da gaba yawmi a rana ta almukaffa wanda shine ya zo a ƙarshen annabawa almushaffa'u wanda shine Allah ya bawa ceto to kullun sai ya waiwaito ne kada da likita ya zama kullun likita sai ya duba kai yaya kake gani to shine yuqabilini yana fuskanto ni yomi a wuni na almukaffa wanda shine ya zo a ƙarshen annabawa almushaffa'u wanda shi Allah ya bawa ceto arani iza ma ji'ita yawman muhammadan ta haƙaƙa amali kama a tawakka'u arani iza ma ji'ita yawman muhammadan ta haƙaƙa amali kama a tawakka'u arani shehu ya ce arani ina ganina iza ma ji'ita yawman idan na zo wata rana muhammadan na je ga annabi sallallahu alaihi wasallam ta haƙaƙa amali amali burace-burace na ta haƙaƙa sai su tabbata, kama a tawakau kamar yadda nake sauraron faruwarsu, duk abin da nake nema sai na samu shi ne kama a tawakau kamar yadda nake sauraron haka abin zai kasance, yadda nake tunanin haka abin zai kasance to sai daga abin ya kasance. Muhammadu kairal alamina wasai da ce, a taka kadimun bari un ya ta shafa'u, Muhammadu kairal alamina wasila ce, ataka karimun dari'un ya tashaffa'u Muhammadu mana ya Muhammadu ya mai suna Muhammadu kairal alamina ya fiyayyen talikai wasilati ya wanda yake shine tsani na a gurin Allah ataka kadimun mai yi maka hidima ya zo dari'un wanda yake kaskantar da kansa a kofar kaskantar da kansa a kofar gidanka ya tashaffa'u yana neman cetonka ya rasulullah ataitu bi sunwi summa ahli wa ildati sira'an wa hawlil hashimina tajamma'u ataitu bi sunwi summa ahli wa ildati sira'an wa hawlil hashimina tajamma'u nan shehu radiyallahu ta'ala anhu ya zo wannan aikin haji ne da shi da iyalan gidansa gaba daya ataitu ya rasulullahi na zo wurinka bisnuwi da ni na tagwaina shine sinwu bisinwi da ni da tagwaina mana kanina wanda muke uwa ɗaya uba ɗaya da shi shine sinwi dama laraba suna cewa sinu tagwai wanda aka haife ku tare kamar hassan da hussein suna cewa sinu hakan nan wanda kuke uwa ɗaya uba ɗaya ma da shi suna ce masa sinu to a dai tuna zo bisinwi da tagwaina wanda muke uwa ɗaya uba ɗaya da shi shine shek abubakar sirin bai shi shek abubakar sirin bai a dan uwa ne ga Shehu Ibrahim kani ne ga Shehu Ibrahim uwa ɗaya uba ɗaya eh to ya rasula na zo maka da Sheikh Abubakar Sirin bai shine Sinwi dan uwa na ne summa ahali ya rasula na zo maka da iyalai na gaba ɗaya wa ildati ya rasula na zo ma da ƴaƴa na gaba ɗaya sira'an ga mu muna gaugawa na tajamma'u wa haulal hashimi na tajamma'u na tajamma'u ga mu mun tare haulal hashimi daura da bahashimin dangi shine annabi sallallahu alaihi wasallam shobran ya kwaso iyalansa gaba daya an zo wajen annabi sallallahu alaihi ziyara shi yasa ce a taiti bisinwi na zo da tagwaina shine shi Abubakar Sirin bai sun ma ahali na zo da iyalai na ma wa illati nazo da ƴaƴana sira'am ga mu muna gaggawa na tajamma'u mun tattaru haulal hashimi a gefen bahashiman dangi shine annabi sallallahu alaihi wasallam wa kalfi jumu'un yantamuna li hizbikum ya ummuhum at-tashfi'u ajma'u akta'a wa kalfi jumu'un yantamuna li hizbikum ya ummuhum at-tashfi'u ajma'u akta'u shehu radiyallahu ta'ala anhu ashe ba da iya matansa da ƴaƴansa da ƴan uwansa yazo ba har da almajirai duk aka ɗewa aka kawo annabi sallallahu alaihi wasallam su zo gaishe shi wa khalifi shehu ibrahim yace a bayana jumu'un ga wasu taro na jama'a yantamuna suna dangantuwa ne li hizbikum ga jama'ar ku ya rasulullah wadan duk jama'a ne wanda suke dangantuwa da jama'ar ku ya rasulullah ya ummuhum at-tashfi'u at-tashfi'u ceton ku ya rasulullahi ya ummuhumu ya gama su gaba ɗaya ajma'u gaba ɗayan su akta'a akta'u gaba ɗaya daman da ajma'u da akta'u duk ma'anar su ɗaya ne ajma'u akta'u dukkan su kowa ya samu ceton kai ya rasulullah aya nafsu adrakatil amani fa hazihi marabi'u khairin nasi wan nuri yasda'u a aya nafsu adrakatil amani fa hazihi marabi'u khairin nasi wan nuri yasda'u aya nafsu ya ke rai adrakatil amani kin riski duk abin da kike nema na buri to me ya rage ka tattaro ga ka da kai kanka ga kaninka ga matanka ga ƴaƴanka ga almajiran ka ka kwaso gidanka kakaf an zo da annabi sallallahu alaihi wasallam ziyara annabi ziyara an gabatar da su a gaban annabi to me ya rage eh yace aya nafsu ya ke rai adrakatil amani ai kin riski duk abin da kike buri fa hazihi marabiu khairin nas nan fa gida ne na fiyayyen mutane wan nuru ga haske ya dau yana ta tashi kuma ga cikin zuwan nan gurin da 'ya'ya, da almajirai da duka iyalai fa'alakat asaha wa taqarrat biha nawa wa niltilmuna ma balu aynayka tadma'u fa'alqat asaha wa taqarrat biha nawa wa niltilmuna ma balu aynayka tadma'u fa'alqat asaha fa'alƙat sai kika jefar da asaha sandarki eh shine fa'alƙat asaha sai ta jefar da sandarta daman laraba in suka ce ka jefar da sandanka su laraba suna da al'ada idan mutum zai tafiya ya kan ɗauki sanda da ya dawo gida sai ya jefar da ita to fa'alƙat asaha kin jefar da sandanki saboda mi burinki ya gama cika ai tun da ka zo don annabi kan ai kuma ka gama tafiya duk inda zaka je sai kai baya gaba kan babu to fa alqat asaha kin jefar da sandar ki mana tafiya ta kare wastaqarrat bi hannawa annawa nisa wastaqarrat ta nutsu biha a wannan gurin ai nisa ya kare wanil tilmuna ya kere kin samu abin da kike buri ma balu ainiki tadma'u me yasa kuma idan rike take ta kuka shobara ya zo gaba annabi yana ta kuka duk da wannan jama'ar da ya debo ma balu ainiki tadma'u me yasa idan rike take ta kuka bayan bukata ta riga da ta biya kuka ne na soyayya wa ma ba da hazar shauƙe wa shamul jami'un wa zalhabul mausulun famal wasul yamna'u wa ma ba da hazar shauƙe wa shamul jami'un wa zalhabul mausulun famal wasul yamna'u wa ma ba da hazar shauƙe wa ma ba da hazar shauƙe me yasa wannan shauƙin shine wa ma balu hada shauki me ya damu irin wannan shaukin da kake fama da shi wa shamlu ai gashi duk abin da ya ya ya tarwatsi jami'un an tattara maka shi ana in ka samu ka damu ka zo ka ziyarar gaban annabi ai duk abin da ya tarwatse ma ya haɗu guri guda shine wa shamlu ai abin da ya tarwatse jami'un ya tattara guri guda saboda me duk abin da ka rasa in ka zo wajen annabi ai shikenan an gama komai kuma ai shine wa shamlu duk wani abin da ya tarwatse jami'u ya tattara guri ɗaya eh ko kuma wa shamlu gashi taron jama'a jami'un ta taru wazal hablu mausulun wazal hablu ita wannan igiyar mausulun an sadar da ita tun daga kaga annabi famal waslu yumna'u famal waslu fama yumna'u kul wasalu ai ba za a sake hana saduwa ba kuma ka riga da ka haɗu da annabi ta yadda ba yadda za a yi ku rabu da shi shine wazal hablu ita wannan igiya mausulun an sadu da ita famal wasul yumla babu wani saduwa da za a hana yanzu kuma an gama aiki falau sawwaruni fil haqiqati lam yarau شواشك محبوب به نتمتع فلو صوروني في الحقيقة لم يروا سوى شخص محبوبي به نتمتع فلو صوروني yace mutanen da suke gani na falau sawwaruni da za su suranta ni fil haqiqati a haqiqanin yadda nake lam yaro ba za su ga komai ba siwa shakhsi mahbubin sai siffar wanda nake so shine annabi sallallahu alaihi wasallam bihi na tamatta'u da shine nake jin dadin rayuwata shehu ibrahim anan yana magana akan fana'i ya kare a cikin annabi sallallahu alaihi wasallam babu shi sai annabi sallallahu alaihi wasallam shine falau sawwaruni da za su suranta ni fil haqiqati a haqiqata lam yaro ba za su ga kowa ba siwa shakhsi mahbubin sai siffar wannan wanda nake so shine annabi sallallahu alaihi wasallam bihi na tamatta'u da shine nake jin dadin rayuwata to amma matsalar ta yaya za su suranta na hakikar to nan magana take irin waɗannan baitoci wanda suke nuna fana'i waɗanda suke sufaye sun san hakikanin abin da ake nufi amma shi wanda ba sufi ba bai gane a hakikanin abin da ake nufi ba za a iya bashi misali da wasu abubuwa na duniya don ya gane cewa ana fana'i yanzu idan ka je ka samu 'yan bol masu kallon bol suna yin fana'i mutumin da yake amerika ko yake china ko yake ingila ko yake saudiya kana nan najeriya ka yi fana'i a cikinsa idan tim ɗin aka ci sai ka ce yau fa an sha an ci mu kaza yau fa mun faɗi ba haka ake ba kana nan najeriya baka da ko sisi an ɗauko ɗan ƙwallo miliyan kaza an bashi ya yi rashin nasara kuma ka ce yau mun faɗi yau mun faɗi yau fa an sha mu fa suwana sun kore mu kaga kayi fana'i da yan bol saboda soyayyarsu da kake ne da kusancinka da kake gani to aiko wanda yake da kusanci da annabi shefu cancanta ya fana'i ana fana'i da yan bol mutum ya ce yau an ci mu ko kuma yau mutum ya ce mun yi wini kamar nan Kano kamar yadda muke ciki fana'in ma ya wuce da kake tsammani ta kai gama idan mutum yana son tim ya zama wannan tim din ya ci saboda yadda ya fana'i da tim din sau tsabar sun ci har yanke yanke ake yi a yanka shanu da raguna menene murnar wai sun ci bol kaga yayi fana'i da waɗancan mutanen to kaga dan mutanen annabi sun ce sun yi fana'i da annabi kaga bai kamata ka musu inkari ba ana fana'i da siyasa ana fana'i da siyasa kai kana nan baka da ko sisi wanda ya fito takarar shi ya cika aljifayensa da kuɗi ya fada a zabe ka kwanta baka da lafiya ana siyasa kana cewa ka yau fa an kayar da mu mun faɗi mun ci zaɓe wana shi ya bamu matsala to kai kuma awa kana gidanka wanda in an ci ba za a baka ko sisi ba kana cewa to an kayar da mu to kaga al'amura na duniya ma za ka ga ana ta yin fana'i mutane kowa ya yi fana'i akan al'amuran duniya bai sani ba to ya kuma mutanen Allah dan sun yi fana'i a cikin mutanen Allah wannan iya misalin da muka yi in Allah da mutum ko da ba sufi bane insha Allah in dai mai hankali ne wannan kawai ya ishe shi misali tunda da aka yi fanayi a cikin yan bol aka yi fanayi a cikin yan kokuwa ɗan kokuwa da kake so aka yi fanayi a cikin ɗan dambe aka yi fanayi a cikin yan raksilin ka ce wani shi ya kashe mu wani shi ya barar da mu to yaya kuma duk wanda ya wanda ya fanayi a cikin annabi ya kare a cikin annabi in ya faɗa to kai ma da ka kare a cikin yan bol ba a tuhume ka ba kai ma da kai fanayi a cikin siyasa ba a tuhume ka ba kai da kai fanayi a cikin yan kokuwa ko yan damba ko yan raksilin ko ‘yan tsere, ko ‘yan tseren doki, ko ‘yan to, duk dai waɗanda masu wasannin sun ishe mu, mu ba da misali, ana yin fana'i, mutum ya ce, wane shi ya kashe mu, wane shi ya ba mu matsala, kai ta kai ga mafa a filin ƙwallo, mutum zai ɓarar, wanda in an ci kofin, inda ya ci bol ɗin shi kadai za a ba kuɗin ya sa aljihunsa, wai saboda ya ɓara har wasu mutane su zo za su dake shi. Ai, an sha'i, ana bol da wani ɗan wasa, ya ɓarar da bol, wasu mutane ‘yan kallo su za su dake shi saboda mai ya ɓarra musu da bol kaji kuma kaji to zo da haka su ba sun yi fana'i ne da shi eh sun yi fana'i ne da wannan abubuwa eh falau sawwaru ni da za su suranta na fil hakikata cikin hakika lam yaro ba za su ga komai ba su ya shaksi mahabubin sai siffa ta abin so da bihi na tamattau da shine nake jin daɗi eh fa ba'isu ibrahima li shauqi wahidun falastu usannihi wa lam aku ajma'u fa ba isu ibrahima li shauqi wahidun falastu usannihi wa lam aku ajma'u to kaji fa fa ba isu ibrahima wanda yake ingiza Ibrahimu yake tura Ibrahimu da shauki zuwa ga shauki da bege wahidin mutum ɗaya ne tak shi kadai yake ingiza ni zuwa cikin soyayyan nan falastu usannihi ban kasance zan masa tasniya ba na mayar da su su biyu walam aku a jama'u ko ban kasance zan masa jami'i ba na kada su da yawa shi kadai nake so bana masa kishiya shine falastu usannihi ban kasance ina masa tasniya in ce su bi bane ba zan ce su bi ne suke sani shauƙin ba walam aku a jama'u ko ba zan musu jami'i in ce su da yawa bane shi kadai ne eh wa huwa al-mustafa khairul kalaiki ahmadun bihi qutu ruhi inda hulqalb yaksha'u yace wa huwal mustafa shi wannan wanda yake tura ni zuwa ga soyayya da bege shine annabi sallallahu alaihi wasallam khairul kalaiki fiyayyen dukkanin halittu ahmadun ne suna ahmadu bihi da shine qutu ruhi raina yake samun abinci inda hu kuma a gurinsa ne alqalbu yaksha'u zuciyata take kaskantar da kai shine dai annabi sallallahu alaihi wasallam akabtu ala babin nabi muhammadin famar rama durri fahawa ajda wa anfa'u akabtu ala babin nabi muhammadin wa man rama durri fahawa ajda wa anfa'u akaftu na fake na zo na zauna ala babin nabi a bisa kofar annabi muhammadin mai suna muhammadu wa man rama durri duk wanda ya nemi cutar da ni fahawa ajda shi ne ma ya fi cancanta wa amfa'u ya amfanar da ni. Daman ya faɗa ko kamar rama durri karsa a fi misalihi. Duk wanda ya niyyar cutar da ni ƙarshe sai ta ayyukan da zai rika amfana ta bai sani ba. Saboda haka masu sukar waliye bayan Allah ko kun sani ko ba ku sani ba lokacin da ka za ka yi sukar lokacin ne ma za ka amfani. Shehu Bara radiyallahu ta'ala anhu ko mun ga haka mun ga haka dan dai karatu mu baya son kissoshi ne. mun ga irin wani abubuwan da yawa mutum zai rika kokarin wai zai zagi Shehu Ibrahim karshe sai ta fitar da wasu manya-manyan aikace-aikace na Shehu Ibrahim wanda wasu wasu masoyan ma ba su san wannan aikace-aikacen ba to amar rama durri duk wanda ya nemi cutar da ni fawa ajida shi ya fi cancanta ma wa amfa ya amfanar da ni an yi dewa eh an yi dewa bi makkata bil mas'a bi haifin wa mash'arin ضياء رسول الله للطرف يلمع بمكة بالمسعى بخيف ومشعر ضياء رسول الله للطرف للطرف يلمع بمكة سيغا ناجي مكة بالمسعى ناجي غورين yin sa'ayi bihaifin sai ga naji haifu na mina wa mash'arin sai ga naji mash'arul haram diya'u rasulullahi hasken annabi sallallahu alaihi wasallam yalma'u yana ta haskawa litarfi ga idanuwa bigari hira'in billa mahassa bila ara rafiqan siwal hadi bihi atamatta'u bigari hira'in bil muhassa bila ara rafiqan siwal hadi bihi atamatta'u bigari hira'in sai ga naje kogon hira bil muhassabi sai ga naje gurin da ake kiransa muhassabi shine wanda mai 20 ne ake fara kalilai ya uja bil muhassabi wal wanzila kenan la ara rafiqan bana ganin wani a matsayin abokin tafiya si wal hadi sai annabi sallallahu alaihi wasallam bihi da shi da atamatta'u nake jin dadin rayuwa eh tunda nan maganar aikin haji ne eh bigari hira in sai ga naje gari hira kogon hira bil muhassabi sai naje wurin da ake kiransa muhassab a wajen aikin haji na la'ara rafiqan bana ganin wani abokin tafiya shine koyarwa mana kamar yadda annabi ce ku zu anni manasikakum ku karbi yadda ake ibadar ku ta aikin haji a guri na to wala ala rafiqan bana ganin wani abokin tafiya mana duk abin da nake koyarwan sa nake bi kamar gani muna tafiya da shi ya ce min i kaza i kaza duk inda nzo hin ji yaya annabi ya ce ai kaza sai nayi to kamar annabi ne ya ce min i kaza wanda da ka tafi da mutum ka ce nan tsaya kai kaza in an zo yin nafila annabi sai ce an yi nafila ana da na zo wuriyan ce ah anan fa annabi ya ce ayi nafila sai ne nafila annabi sai ya ce a kewaya ta nan sai a kewaya ta nan shine la ara rafiqan bana ganin wani abokin tattafiya siwal hadi sai annabi sallallahu alaihi wasallam bihi da shine atamatta'u nake jin daɗi imma ya zama haƙiƙanin baya ganin wanda suke tafiya tare sai annabi imma ya zamto majazi ne ma'ana duk inda ya je abin da yake yi annabi ne ya ce masa yi wannan abin karar da ta zo a hadisi ko alƙur'ani muhammad abdullahi ahmadu aqiban bi hubbil imam al-hashimi atashabba'u muhammadu muhammad abdullahi shine dai annabi sallallahu alaihi wasallam eh bana ganin wani sai annabi sallallahu alaihi wasallam Muhammad shine mai suna annabi Ahmadu Abdullahi bawan Allah Ahmadu mai suna Ahmadu aqiban wanda yazo a ƙarshen annabawa bi hubbil imami da san wannan shugaban ne alhashimi ba hashiman dangi atashabba'u nake koshi alayka aminallahi nasiru hamidan bashirun nazirun mahi yal kufri arwa'u alayka aminallahi nasiru hamidan bashirun nazirun mahiyal kufur arwa'u alaika salatin Allah tabbata gare ka ya rasulullah aminallahi ya amintaccen Allah na nasiru ya wanda yake shine mai taimakon addini hamidan wanda yake mai godewa Allah bashiran mai albishir da shiga aljanna ga wanda ya bi aikin ya bi shi nazirun mai gargadi ga wanda ya saba masa mahiyar kufri wanda yake shafe kafirci arwa'u wanda shine yafi komai kayatarwa shine arwa'u annabi sallallahu alaihi wasallam arwa'u shine mafi kayatarwa daga dukkan komai ba ka taba ganin wani abin da zai kayatar da kai kamar annabi sallallahu alaihi wasallam makiyun wa ya mamunu hibbi wa markazi fama fi siwal hadil labariyati atma'u makiyun wa ya mamunu hibbi wa markazi fama fi siwa hadil bariyata atmau makiyun ya mai suna makiyu mana wanda yake na makka shine makiyu ya wanda shine mai makka wa ya mamunu ya wanda shine mai suna mamunu amintaccen Allah hibbi wanda yake masoyina wa markazi ko matattarata komai na wannan na tattare na ajiye shine markazi kamar kace headquarter wa markazi ya wanda yake matattarata komai na wannan na tattaro na ajiye fama adma'u sun ka ce fama sai ka ɗauko adma'u a ƙarshe fama adma'u ba na kwaɗayi fisuwa hadil bariyati ga wanda ba mai shiryar da talikai ba shine annabi sallallahu alaihi wasallam ba na kwaɗayi a wajen kowa sai shi fama adma'u ba na kwaɗayi fisuwa hadil bariyati cikin wani mai shiryar da talikai a ya jami'al khairati ya malja alwara fasilne bi hablillah yura ya taqadda'u aya jami alkhairati ya matattaral alkhairai ya malja alwara ya mafakar halittu fasilni ka sadar da ne bi hablin da wata iriyar igiya la yura wadda ba za a ganta ba ya taqadda'u tana tsitsinkewa eh to fasilni aya jami alkhairati ya matattaral alkhairai ya malja alwara ya mafakar dukkanin halittu fasirni ka sadar da ni bi hablin da wata iriyar igiya la yura wanda ba za a ganta ba yuta qabbau tana yayyankewa alayka salatullahi summa salamuhu fa inna fuadi inda kaddara ajma'u alayka salatullahi salatan Allah tabbata gare ka ya rasulullah summa salamuhu amincin Allah tabbata gare ka ya rasulullah fa inna fuadi hakika zuciyata addahara matakar zamani ajima'u ta tattaru ne e, fa inna fu'adi domin zuciyata indaka a gurinka ne ajima'u ta tattaru addahara matakar zamani zuciyata gaba ɗaya ta tattaru ta koma gurinka alayka salatullahi summa salamuhu fa aishin biduna lahubbi fika mubayyu alayka salatullahi salatan Allah tabbata gare ka ya rasulullah summa salamuhu amincin Allah tabbata gare ka ya rasulullah fa'aishun rayuwa bidunil hubbi ba tare da sanka ba ya rasulallahi bidunil hubbi fika ba tare da sanka ba mubayya'u bata lokaci ne shine mubayya'u bata lokaci ne rayuwa ba tare da san annabi ba bata lokaci ne gwara mutuwa da ita eh fa'aishun rayuwa bidunil hubbi fika ba tare da sanka ba mubayya'u bata lokaci ne ba sunanta rayuwa ba sunanta aikin banza ai gwara ma bata lokaci alaika salatullahi summa salamuhu liqa'unka haswi tsairi lil qalbi muji'u alaika salatullahi summa salamuhu liqa'unka haswi tsairi lil qalbi muji'u alaika salatullahi salatan Allah tabbata gare ka ya rasulullah summa salamuhu aminci Allah tabbata gare ka ya rasulullah liqa'un haduwa ka hasu dairi kamar shan ruwan tsuntsaye muji'u shine yake raunatawa yake sanya jinya lil qalbi ga zuciyata a ce na zo wurin ka har kwana ɗaya biyu na tafi to ai wannan abin shi yake sa zuciyata take ƙara haduwa da jinya saboda soyayya liqa'un haduwa ka hasu dairi kamar shan ruwan tsuntsaye ka san tsuntsu ne zai zo fur ya dan taba sai ya gaba sai ya zo fur ya dan taba ya gaba na zo kwana ɗaya biyu na bar madina na zo kwana ɗaya biyu na bar madina yaushe zan yi lafiya a haka shine liqa'un haduwa ka hasu dairi kamar shan ruwan tsuntsaye mujiu ai ita ce take raunatawa lil qalbi ga zuciyata saboda soyayya ni so nake zauna da kai dindindin amma na zo kwana ɗaya biyu sati ɗaya biyu uku hudu na tafi ce ya ra'ayi ne lafiya ka ji manyan masoya fa wa yawmun ka alfin min sinina wa adduhu kasirun fama nafsi bi zalika taqna'u taqna'u wa yawmun ka alfin min sinina wa adduhu kasiran fama nafsi bi zalika taqna'u wa yawmun rana guda da zan yi a wajen annabi sallallahu alaihi wasallam idan na zo wajen annabi rana ɗaya da zan zo lokaci guda in zo na gaishe shi to wayomin rana guda ka alfin min sinina kamar shekara dubu ne wa adduhu nake lissafa ta na zo gaban annabi yan mintin da za ga na zo mun gaisa to a wannan ni a wuri na ina lissafin tafi shekara dubu dan wannan sakannin ko binti ɗaya ko biyu da zan zo gaban annabi sallallahu alaihi wasallam na ziyara sa na gaishe shi to ina lissafa siffanta ta kamar shekara dubu ne kaga wannan wani irin babi ne wanda imma ya zama a zahirinsa yana ganin wannan ranakun ta fi shekara dubu a rayuwarsa imma kuma ya zamto babi ne na karama wannan 'yan mintin da za ga ya zo ya zauna to sha'anin da yake samu da maganganu da suke da annabi sallallahu alaihi wasallam da sirrika da yake karba shi yana ganin ta a matsayin shekara dubu ne kai ne kake ga ya zo dan sakanni shi a wurinsa ta fi shekara dubu kasiran fama nafsi bi zalika kasiran to amma duk da bana dauke ta matsayin shekara dubu ne kasiran to shekara dubu ma fa ta yi min kadan nazo ziyara annabi da shekara dubu kadai a wurin sa to ai shekara dubu ba ta min ta min kadan fama nafsi bi zalika taqna'u fama nafsi raina bata kasance taqna'u za ta wadata ba bi zalika da iya wannan shekara dubu raina ba za ta wannan abubuwa ne maganganu ne masu fadi za ka yi ɗaukansu babi na hakika ko za ka yi ɗaukansu babi na majazi. E, alaika salatullahi sun ma salamuhu, ala ragami an fi bis salami uwaddi'u, alaika salatullahi salatan Allah tabbata gare ka ya Rasulallah, sun ma salamuhu amincin Allah tabbata gare ka ya Rasulallah, ala ragami an fi bisa turmuza hanci na, shi ne ma'ana bisa tilas ɗina, uwaddi'u, ga na zan yi ban kwana da kai bi salami da sallama dole ce ta sa dole zan zo ne sallama ne ban kwana in koma gida ba dan fa ina son haka ba shine a lara game an fi bisa tilas dina ne uwaddi zan yi ban kwana da kai bi salami da sallama ni dan zo ban so in tafi ba na so in zauna a wurinka bisa tilas ne ba yadda na iya can din ma in na je aiki zan ma zan kula da addinin ka ne ga iyalai ga almajirai ga da'awa abubuwa da yawa to wannan abin ya sa ba yadda na iya amma ba da haka ba da mazanta hu ba ya rasulullah eh alayka salatu llahi summa salamuhu wa hal ba'da hadha kulluhu sawfa arji'u wa hal alayka salatu llahi salata Allah tabbata gare ka ya rasulullah summa salamuhu aminci Allah tabbata gare ka ya rasulullah wa hal arji'u shin zan dawo zan samu dawowa baɗi ba'da hadha kullihi wa hal shin sawfa arji'u zan dawo baɗi ba da haza kulluhu bayan wannan abin gaba ɗayansa shin zan samu dawowa baɗi to ba mu san yi da ra'ayi ba eh wahal saufa arji'u shin da sannan zan dawo ba da haza kulluhu bayan wannan abin gaba ɗaya alayka salatu llahi summa salamuhu madaddari dinil mustafa alqarni arfa'u alayka salatu llahi salatan Allah tabbata gare ka ya rasulullah summa salamuhu aminci Allah tabbata gare ka ya rasulullah madaddari matakan zamani dinil mustafa alqarni addinin annabi zababban Allah wanda yake alƙarmi jagora arfa'u yayi ta daukaka albarkacin wannan salatin alayka salatullahi sallallahu alaihi wasallam maqamuka mahmudul lada hashar tashfa'u alayka salatullahi salatu Allah tabbata gare ka summa salamu aminci Allah tabbata gare ka maqamuka mahmudu wannan muqamin naka nan maqamul mahmud wanda Allah yake cewa min lillahi fatahajjat bihi nafilatan laka sai an yaba asaka rabbuka maqaman mahmuda maqamuka mahmudun wannan muqamin naka nan muqamul mahmud ladal hashari a taron alkiyama tashfa'u ya rasulullahi ka cece ni a wannan ranar ko kuma tashfa'u za ka yi ceto a wannan ranar a wannan muqamin naka na muqamul mahmud wallahu a'lam za mu dakata nan